أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أنصتوا رحمكم الله والشعراء وهم يتبعهم الغاوون الموعدة wato yatba'uhum al-gawuna wato gawaw al-gawuna wato su gawuna wato su mawaka duk inda ka samu mawaka za a samu wato za a samu shedanu tare da su za a samu wato abubuwan wato za a samu abubuwan wasa tare da su wato shedanu suna bin wato su mawaka shi shi irihim a cikin wato waƙar sai kulu na bihi sai su faɗa bihi da shi wayar muna hu su rawaito shi annahum gaburansu fahim su mazmumuna ababen zargi ne wato amma za a zo kuma a toga ce wato mawaƙa wanda suke wato ingantattu waɗanda suke wato su waɗannan ba ababen zargi ba ne amma sauran mawaƙa duk inda za ka ji ana waƙa to akwai wato wasa a ciki ألم تر أنهم في كل واد يهيمون alamta shin baka yi wato baka yi sani bane alamta alam baka sani bane annahum cewa su ne mawaƙa yahimuna wato suna kai kawo suna kutsa bi kulli wadi a kowane wadi min audiyatul kalam daga wadi dukan zance wa fununihi da fun da fanni fannin sa ai wato yamduna suna shudewa fa jawizuna hadda sun tsallake iyaka mun hanga yabo wa hija'an da zambo in suna son mutum su yabe shi har su faɗa abin da baya tare da shi in kuma suna kin mutum su zarge shi har su faɗa abin da baya yi eh to wannan kuma ai kaga abu ne wanda yake mummuna وأنهم يقولون ما لا يفعلون wato nan a nan masu tafsiri kamar jamal yana cewa abinda ake nufi da mawaƙa a nan wato mawaƙan kafirai shi ara'ul kuffar wanda suka zama suna yin zambo ga annabi sallallahu alaihi wasallama eh a cikin su akwai abdullahi bin zab'ara yana daga cikin waɗanda suka zama suna yin zambo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shine as-suhaymi wa hubayr bint wahab al-mahzumi eh wa musafi bin abdul abdul manaf wa abu izzata abu ibn abdullah jumahi Umar yake bin Abi Salf duk suna da biki wanda suke yin waƙoƙi suke zama ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da shi Ka'ab bin Zuhair wato Ka'ab shi ma da yana cikin irin wa'annan eh a lokacin da wato kan yazo yin musulunta yayi waƙa yayi zambo yayi zambo ga musulunci da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da labarin yazo gun manzo Allah manzo Allah ya ce ya banzanta jininsa kowa ya haɗu da shi ya kashe shi to shine ya gudu ya koma can wajen gari to ana nan ana nan sai shi ne zai zo ya tuba bai zo ba sai tsakar dare sai irin na dumbuza ya ba a ganin fuskar ba za a gane shi ba saboda in an gani shi aka shaida shi kawai kai shi zai saboda mazala bai da tunin sa shine sai zo da asuba ya shigo masallaci mazala sallallahu alaihi wasallam bayan ya zo ya yi sallah ya taso to shine sai ya fara watsarsa ita ce banar sa'adu banar sa'adu bukal biyu mazbulu mutayyimu israhu la yudu makbulu وما سؤال ذات البين إذ رهن إلا أجن جديد الصرف مكهول حي جاء إن يجي فأنبيت أن رسول الله أو أدني والأخ عند رسول الله معمول مهلا هداك الذي أعطاك نافذة القرآن فيها مواعيد وتفصيل لا تأخذني بأقوال المشاة ولو ولم أذنب ولو كثرت هي الأقاويل وكان شيء شحر manzo Allah dai na zuwa umbitu sai aka gane ka abu ne da shi ke nan maza Allah ya ɗan mayafinsa ya kifa masa ya karɓi ya karɓi tubansa shi yasa wasu ma suke cewa ita wannan ƙasida ita ce ake ambatar da ma burda saboda manzo Allah ya ɗauki burdinsa mayafinsa ya kifa masa ya karɓi tubansa to duk irin wa'annan wannan ya yi irin wa'annan waƙoƙin kafin ya shiga addinin musulunci to kuma da ya shiga musulunci abubuwan da ya yi ya tashi duk wancan abin da ya yi saboda al-islamu yujibu ma qablahu ehem وأنهم يقولون ما لا يفعلون kuma suna faɗar wato abinda suna cewa mun aikata abinda ba su aikata ba ai yake jibuna suna yawaita ƙarya إلا الذين ya kuluna suna cewa mun aikata su kuma alhali ba su aikata abinda suka ce sun aikata ba wannan wato abin zargi ne ga mawaƙa wato abin zargi ne ga cikin waƙa ya shi ne mutum ya zambo ga wanda bai cancanci a yi masa zambo ba to da kuma yaban wanda bai cancanci a yabe shi ba waka kamar zance ne wato kyakkyawansa kyakkyawa ne abin zarginsa kuma abin zargi ne idan ya zama wa'azi ne ko kuma shiryarwa ne ko kuma gudarwa wato gudar da mutane daga duniya waka take yi ko kuma yaban annabi sallallahu alaihi wasallama wannan abun yabo ne yayi kyau mutum yayi shi ko kuma wato yabo ga waliyai da mutane na gari inda ya zama gaskiya ne to wannan abun yabo ne idan kuma ya kasance wani wannan ne to ya zama abun zargi eh yayin da waka tana daga cikin tafashin sauran masu zance fakar kadai yayin nan hakika ya zo wallahi akwai hikima a cikin waka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗi wannan wato yin zambo ga wanda ya cancanci a masa zambo yana da cikin wato waka a bayyabo saboda dalilin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya kafa mimbari ga Hassan dan sabiti fakala yace ya to ka je kai musu zambo san dai wato zambonka ya bu wato keta zukatansu daga wato ketawa wato ruwan kibiya wato in ka zarge su ka zage su da watsarka to ya fi musu a harbe su ma da kibiya sai hassan dan sabit ya zama yana wato yana zambo ga kafirai manzala ya cewa da shi ka faɗa wa ruhul qudus ma aka malaika jibril yana tare da kai mana shi yake maka da shi fa ya kulu ya ce wato malaika jibril ne masa wato ilhama kazalika haka nan duk wanda zai magana da wato waka ta yabo wato yaban annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma wa'azi san dai mala'ika ya ne masa madadi da ma'anoni wa shi ne masu ban mamaki wato ilhamomi za su zo masa daga ubangiji wannan baya daga cikin wato waƙoƙi abin zargi
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانكفروا من بعد ما ظلموا إلا الذين آمنوا تلهم بك إيمان يكون سكا أيكة أيوكا لغني من الشعراء لغواغا وانتصروا واتو واتو وذكروا الله سكا أنبت الله كثيرا ديوا أي لم يشجلهم الشيء عن الذكر واتو واتو واقع بسيقل تدسوك ولا الذكر وانتصروا واتو واتو وانتصروا kuma wato suka yi taimako bi hajjuhumul kufara da zamban su da kafirai min ba da mazulumu bayan an zalunce su da hajjuhul kufara lahum da wato zamban kafirai lahum gare su fi jumlatu mu'minin shin jumla mu'mine to fare su mazmumi ne wa'annan su ba ababan zargi bane qala Allah ta'ala Allah ta'ala yana cewa la yuhibbu Allahu al-jahra bi su'i min al-qawli ana san ba Allah baya san bayyana da muna daga zance amma fa illa man zulima sai dai wanda aka zalunta eh sai ya rama mu ni sai alaikum wanda ya shi shigi gare ku ya zalunta ku fa atadu alaihi kuma ku yi wato shigi gare shi bi muslima ta da alaikum irin irin abin da ya muku shigi wata ya alamu wata ya alamu allazina zalamu ayna munqalabin yanqalibun wannan suka zalunci daga mawaka za su sani wagairu wagairihim da wasu su za su san ayyamin kalibin wasu ko ma ce yan kalibu ne za su koma ba da mutu bayan mutuwa bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim tasim yasin
تلك آيات القرآن وكتاب مبين الله اعلم بمراده بذلك تلك ها تلك اي هذه الايات وان الاي ايات القران ayoyi ne na alkurani ai ayoyi ne daga alkurani wa kitabin da littafin mubinin mabayyani ai mubinin ne bayyana wa da haƙƙin gaskiya min al-batil daga batili wa difa amma sa adafi ne bi ziyarar sifatu da wato da da ƙarin kuma sifa هدى وبشرى للمؤمنين huwa hudan shi shiriya ne ai hadin ne shi da wani da dalalci daga bata wa bushra al-muslim ne kuma lil mu'minina ga mu'mini al-musaddiq ay al-musaddiqina masu wato gaskatawa jihi da shi bil jannati da aljanna الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون suna wanda suke tsaye da sallah ya tura biha suke zuwa da sallah ala wajen ha musu fuskarta kuma suke ba da wato a zakata zakka kuma su suka zama masu kusan gantuwa ne da ahirar da gidan lahira ai ya alamu na ha wato sun santa bil istidlal da kafa dalilai wa idhum an mai da hum din nan lamma fusila bainahu wa bainal khabar yayin da aka rubuta tsakanin tsakanin labari إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون wanda wanda ba sa imani da ranar lahira to mun kawace musu ayyukansu alqabiha ta wasu suke mummuna bitarkibi shahawati da hawhawar da shahawa hatta ra'auha har da yawa su suka ganta haka na san wato kyakkyawa eh fahim su ya amhu la ayta hayyaru su a dimuwa biya a cikin tarqumiha saboda munin ta inda na a wajen mu أولئك الذين لهم سوء العذاب malaika wancananka wanda zai da lahun su ne wa'anda suke da wato mummuna azaba ma'ana mummuna azaba ta tabbata gare su ai a shaddihu mafi tsananin su fi duniya a duniya alƙasar kita wal asru da riba cewa وهم في الآخرة هم kuma الأخسرون a gidan lahira su ne taɓaɓɓu lima sirin saboda makomarsu illan lahar zuwa ga wuta al-mu'abbadati a matotarwa alaihim gare su azumi mubin eh
larabci ba ai kuma ai akwai abubuwa na farko dai arabiya malam kabiru ya zo da magana muhimmiya eh yana cewa gashi Allah ya gaya mana wato an saukar da wannan qur'ani bil lisani arabi mubin qur'anin nan ba ai wani littafi wanda ya kai shi ba Allah zai iya yi amma bai ba kuma har duniya ta tashi ba za a yi littafi kamar qur'ani ba kuma ya zo da harshen annabin da ba a yi kamarsa ba ko ba za a yi kamarsa ba kuma ya zo da harshen da shi ne harshen 'yan aljanna domin larabci da shi za a yi magana a aljanna to amma malam kabiru ya yi magana muhimmi ya ce yanzu duk wannan abin da muka samu muke da shi na wannan martabobi wato yanzu sai zama da kuma larabci ya zama abin kyama sai ka ga mutum ya je ya kai ɗansa makaranta sai ce boko zai yi saboda ne saboda gani yake in ya larabci ba zai samu aiki da zai tara musu kuɗi ba saboda haka kowa sai ya gudu yanzu in ka je makarantun da suka shafi sha'anin harkar larabci sai kai ta kai ko ba shi kuma larabcin nan shine harshen qur'anin mu kuma ba yadda za a yi ka fahimci addini da littattafai na tarjuma wanda tura suka fassara masa to amma sai a rika gudun larabcin ana tafiya gurin ai boko gani da in kai boko to yanzu ma dai gashi da sai kai bokon kai digirin kai digirgir din ka rasa aikin yi ba shi ake ciki ba to haka idan ka gudun larabcin saboda kana ganin in ka gama ba za a ɗauke ka aiki ba ko kuma in za a ɗauke ka aiki cewa za ka yi ai karantarwa ce to karantarwa a wurin akwai abin da ya rita alheri mutum ya fitan shi kenan a ba shi ofis da iyakon inda zai zauna ya ta zane-zanen rubuce daga wannan zane-zanen shi ya san ko me yake yi ka gani saboda haka ƴan uwa maganar nan tana da muhimmanci karatun arabiyyar nan karanta larabci ba yadda za a yi ka san ilimin ka sai ka san harshen yanzu duk duniyar da ka tafi in ka je za ka yi karatu a China kafin ma su fara karantar da kai abin da ka je neman sani sai sun sanar da kai harshen su saboda harshen China da shi za ka yi karatu ba su ɗauko wani harshe sun kawo ƙasar su sun ce da shi za a koya maka ba amma yanzu mu ƙasar nan yau duk irin abin da ka ci a wani subject idan baka ci turanci ba to masifa ta hau kanka ba inda za ka iya sa kafar ka sai za ka ci gaba ko za ka mun manta turancin nan ba bautar da mu suka yi kuma ba ƙasar da ta ci gaba da wani harshe yanzu idan ka je misira in likita za ka karanta idan injiniyarin za ka karanta in famasi za ka karanta duk abin da za ka yi da larabci za ka yi yanzu duk abin da zan muku magana da hausa sai kun fi sanin su da ɗauko wani harshe ce zan gaya muku to shi yasa irin waɗannan ƙasashen namu mun samu ƴanci na tashin turawa amma ba mu samu ƴanci na sakafa ba ƴancin sakafa har yanzu yana nan yana mana da baibayi ba yadda za a ce mu samu ci gaba bayan ba mu ɗaukaka harshen mu ba mu ɗaga shi mun fahimci abubuwa da harshen mu ba ba abinda ba za mu iya karantawa da harshen mu ba kuma yaran mu su fi fahimta amma an ce sai ka ji turanci idan ma baka ci turanci ba kamar baka yi karatu ba to haka wannan harshen arabiya idan ka yi karshen abin da ake maka zato ko ka samu makaranta a rika cewa malamin arabiya ne in ma ka samu ɗaukaka shi ne wata ran a ce ka zama alƙali shi ma alƙalin fa ba ma ne ba alƙali shari'a ko ba a ma tunaninka a wajen ko a ce wata rana wani kwamishina ne na wasu ai ɗan arabiya ne ko wata ran gwamna ne eh alƙalin ma kokari ake a gane masu arabiya ko lauyoyi a alƙalancin ma to kun wai masu rarancin ma ne ma ake azari sai wanda ya lauya haji mai arabiyan ma ba sai su jama'a wannan wannan me me me wani kuma fa yanzu fa waɗannan turawan da muka dau harshen su muka ɗora wa ƴaƴan mu a kafa dole sai sun yi yau ba waɗanda suke kin musulunci suke zubo wa kasashen musulunci masifa irin waɗannan mutanen yanzu kwanan nan wannan tsinan nan na Amerika ya je kasar yan Falastin Baitul Maqdis garin Falastina ne da karfin tsiya aka kore su wai shi ya ba Isra'ila yanzu gashi na sai kashe mutane ake kai kasar su ce ba iyaye da kakanni iyaye kwanan nan ba a yi sati ɗaya ba ko biyu ya ɗau ma ofishin sa na jakadanci ya mayar kasar Baitul Maqdis Baitul Maqdis a nan masallaci na uku yake a musulunci a nan manzo Allah aka yi miraji amma mutanen da kiri-kiri muna gani sai su sai su san musulunci kuma shi kenan mu ba mu da wani abu mun ɗau harshen su shine mu harshen su da shi za mu karatu in ba kai harshen su ba shi kenan ba ka san komai bayan ba fa ga ƙaunar mu mu nan ma kasan muna da illa guda biyu mu ɗan arewa na farko babban illan mu a wajen su musulunci mu musulmi ne sannan kuma mu baƙaƙe ne amma kuma mun zo mun lace musu sai harshen su in ba kai harshen su ba a makaranta idan ka ci turanci in baka kawo credit ba to ba ka da magana kai har bangaren arabiyan ma ba za a karbe ka ba wai ba ka yi turanci ba amma gaskiya ya kamata shugabanni su tsaya su gyara abubuwan nan shugabanni su tsaya su gyara don shi ilimi kowane ilimi ilimi ne wai wannan ba yana nufin cewa muna sukan cewa ka a ilimin boko ba a'a abin da muke so shi ma larabci da hausa a ba su haƙƙin su irin yadda ake ba ba da irin yadda ake ba turanci a ba hausa haƙƙinta a ba shi ma larabci haƙƙinsa larabci luga ce ta alƙur'anin mu duk bokanka da in kana musulmi ba ka da kamar ƙur'ani to larabci harshen sa ne to shi ma alƙalancin ba ga shi mai larabcin ba za da sai kayi lauya to sannan za a ce kai alƙali Allah ya mana magani ba mu da wani abu za sai dai mu faɗa irin wannan mubarin amma kuma iyaye iyaye su tashi su tsaya tarbiyyar 'ya'ya yanzu nan muka yi magana akan asu Allah fa ya baka ciwo ka tsaya kai ciwo ya'ya ku kuma Allah ya baku ciwo na biyayya ba musibar da muke yanzu ciki ita ce yara ba sa ganin girman mutane ba sa ganin girman iyayensu balle abokan iyayensu balle yayyensu balle abokan yayyensu balle da tije a unguwa kowa yana tashi ya dan fara tsayi ya ganshi ya zama gangame ne sai ga wani ya isa wa kansa to wannan ba karamar musifa ba ce yara samari ku tsaya ku yi tunani duk irin wannan abubuwa da ake ta wa'azi a kai kusan ku ne kuka fi cutuwa samari su suka fi cutuwa su ake yawo da hankalinsu a tsura musu ɗansu abubuwa a cikin ƙwallon yanzu dai ga shaye-shayen nan ga shaye-shayen nan da ya shigo mafi yawa a samari za ka ji kuma ga shi yanzu har ya shiga 'yan mata yanzu an ittifaki a najeriya ba garin ba jihar da ake shan kayan maye irin jihar kano kuma jihar kano ita ce ake cewa ba jiha ta musulunci a najeriya irin jihar kano to ya zamu rayu wata rana aka ji shugabannin mu yan kwaya ne shugabannin mu suka zama yan kwaya ina za mu shiga a ba za mu shiga abu ya ɓaci lalle lalle a tsaya a yi nazari a kai mu tsaya mu karatun ta nutsu ba wanda zai zo ya gyara mana mu za mu gyara kayan mu mun tsaya mun gyara fa ne shi ke za mu samu rabauta in ba mu gyara ba mu ne za mu yi ta ci baya za mu yi ta yin baya ba ruwan kowa da mu shi kenan to bismillah وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم وإنك وتهباب زنشين للنبي النبي صلى الله عليه وسلم كده لتلقى القرآن معنى أنا وتجيبه مكا القرآن أيلك أنا جيبه عليك غريك في شدة دساني للدن حكيم أيني إن دقوجم وبنجيني هكما كما مثلي في ذلك الشيء
إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا فآتيكم منها بخبر وآتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون uzkur ka tuna iz qala musa yayin da musa ya faɗa da ahlihi ga iyalinsa ai zaujatihi matarsa inda masiri yayin tafiyar sa min madina daga madina ila misra zuwa ga misra yace inni alastu ai absartu na hango min ba'idin daga nesa na hango laran wuta zan je sa'atikum min hada khabar na zo muku da labari an halin dari'i ga halin hanya wa kana qaddarlaha dama ya kasance ya bace hanya a wajen tafiyar awatiku ko kuma zo muku bi shahadu kabasin da wato garwaci na tsosano bil idafati da idafa lil bayani ta bayani ta shahada barinta ai wato shi'ulatin wato kan wuta shi'ula ai shi'ulatin larin kan wato wuta jira asibiti lakin akan lagun ya gudun ko kuma akan itace la'allakum tasaluna ko ku wato tasaluna ko ajidi wa tsawabati ta'i ibtiadi min kaliya ne min nari bi kafirin lami fatiha kaliya ko sala ai tasabbiuna ko a jiki ne wato min albarin daga sanyi dama kuma ya taho a tafiyar ne ya taho cikin dare kuma ga sanyi ga duhun dare shi ne ya ɓata hanya sai kuma ya hango wannan wuta
فلما جاء نودي عن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين فلما جاء عند جاء هايزو وجن wutar nudiya sai aka yi kiransa da an burika Allah ya albarka ai barakallahu Allah ya albarka ga mulkin nar wanda yake wajen wutan nan ai shine Musa wato Musa wa man haulaha da wanda yake gefanta ayal mala'ikun mala'iku awal asr ko kuma bisa sun koyo wa baraka baraka dinnan ya ta'adda yana ta'adda bi nafsi da kansa wa bil harbi kuma yana yin ta'adda da harashi wa yuqaddiru ba'da fi makana ana qaddara makana wato ba'da fi burika maka burika wato burika makanu manzil lari ko burika makana manzil lari makana mansubu wato ala zarfiya burika makana manzil lari to ana qaddara makana a wajen wa subhanallahi sarki ya tabbata ga Allah rabbil alamin ne ubangijin talikai min jumlatu ma nudi yana da jumla abinda aka kira wa ma'anahu ma'anarsa dai nan tanzihu tanzihu lahi sarki ke Allah ne na tsuri daga dukkan abin da yake mummuna يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم ya Musa ya ce Musa innahu ay labarin da sai amin Allah ni ne Allah al-aziz mabwayi al-hakim gwani وألق عصاك ka jefar da sandarka fa alqaha sai Musa ya jefar da sandar ولما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا أخاف لدي ilal mursalun to falamma ra'aha tatan yayin da yaga sandar da ya jefar da ita ta zama musu yi tatan tana ta muta ai ta taharrafu tana motsi ka anna hajannu kai ka ce ita wato mutijiya ce ai hayyatu mutijiya habibatu wanda take sassauka wato yar karama walla sai biya mujiran yana mai bada baya walam yu akil ai lam yarji bai dawo makala ta'ala sai Allah ta'ala ya ce ya Musa ya kai Musa la ta hafkaka ji tsoro min hagan gare ta inni la ya hafu da dai yalmun tabirin manzanni ba sa bato ba sa jin tsoro da dai ai in a wajena ba sa jin tsoro min hayyatin daga mutubiya wa gairi ha da wani da na wato kanda ta mota na hannun da sai aka umarce shi da yake fanda sandar
إلى أن الأفراد قوله إننا جاسوس to an tambaye shi akan sandar lokacin da yake gana da Allah بيمينك يا موسى Allah ya ce me a hannun damanka ya kai Musa ألقي عصاي sai ce sanda ta ce عليك ina dogaro da ita فيها على جنب ina karkaɓo wato ganye wato bisa wato dabbobi na da ita فيها مآرب kuma ina da wasu bukatu a cikin wannan sanda ما أضافها إلى نفسه yayin da ya dangana sandar da kansa يؤدي إلقائها to sai aka umarce shi da ya jefar da ita فارست إبانا sai ta zamo maciji هذا تدل يريد كل ما يجيبه wanda za ka saboda haka kake samun muridi duk sanda wato ya dangana abu zuwa ga kansa هو فقدان wato ya zama wannan abin da ya dangana ya zama maciji يجب إنفاقه wato ya wajen wato ya jefar da shi والفرق بين موسى وبين النبي محمد صلى الله wato bambanci tsakanin Musa da manzala wato Habibullahi shine manzala sallallahu alaihi wasallama عليه وسلم كما فصلنا بين الحميد والخبيث shine kamar yadda muka yi bayani abin da yake tsakanin Habibu da Khalilu موسى كلمه الله تبارك وتعالى shi annabi Musa Allah ya yi magana da shi ذلك الوادي المقصر a cikin a wannan wato wadi abin tsarkakewa ومناجاتهم wato munajatin ganawan Musa da Allah هذه التي ذكرت ita ce ga ta aka faɗa Allah ya ce wa ma tilka bi yaminika ya Musa annabi Musa ya ce hiya asaya atawakka alaiha wa hushu biha ala garni wa hiya biya ma aribu ufa amma ganawan masoyi shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ganawarsa shine wato Allah sai ya ce fa wa ila abdihi ma wa wato shi kenan wato kaga Allah bai bayyana duk abin da aka gashi nan mun duk duniya ma ta ji eh amma maganar wato ganawan manzo Allah da shi da Allah shi aka wai aka yi yayi wahayi abin da yayi wahayi zuwa gare shi ya ce ya koyi shi an na gaburan mu bai kistanta mana wani abu daga abin da ya gudana ba to ka duba cikin halin wato masoya guda biyu ɗaya daga cikin su abin da ya gudana tsakaninka da wato da tsakaninka da shi gashi nan duk an baza shi a cikin mutane kowa ya sani ba a ɓoye wani abu daga cikinsa ba ɗayan kuma abin da ya gudana tsakaninka da shi ba wani wanda ya san wannan abin da aka gana da shi sai Allah to wane ne ya fi buwaya waye ya fi girma kaga wanda ba faɗa ba shine ya fi girma
illa man zalama thumma baddala husnan ba'da su'in fa inni ghafurur rahim illa bi ma'ana lakin sai dai man zalama wanda duk ya zalunci nafsahu kansa thumma baddala husnan sannan ya musanya abu kyakkyawa a tahu da ya zo da shi wato ya zai ke masa ba da soyin bayan mummuna ma'ana dai ai taba sannan wato sai ya tuba to fa inni gafurun ni ni mai gafara ne gare shi kuma rahimu mai jin kai gare shi akbar tawbatahu zan karbi tuban sa wa azkuru lahu zan gafara gare shi وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه innahum kanu qauman fasiqin to ka shigar da hannunka kuma ubangiji yace da annabi Musa ya shigar da hannunsa shigar da hannunka tije duka cikin wato aljihunka aw dauqul qamisi shine wato kaga riga ai taharudu ita hannun ta fito khilafa launi ha saban launin ta min al udmati daga jaja jaja shi al udmati jani wato mai hada da baki eh jani za ka ganshi baki jani amma ko mai duhun jan ta ta fito sabanin wato sabanin haka bai za a ta fito fara min gaida su in ba da wani ba da wani wata cuta ba ai ba rashin ba da wani kunya ba na hasu awon tana da haske ya ga shal basara ya to yana lullube ido shi hasken in ta haska to sai ya lullube maka ido ayatan ita ma wannan wato mu'jiza ce aka baka fi cikin ayatin cikin mu'jizozi guda tara mursalan abun aikawa da hadi ita ila fir'auna zuwa ga fir'auna ko da mutanansa innahum shi fir'auna da mutanensa kanu sun kasance kaumun mutane ne fasiki na fasikai falamma ja'atuhum ayatuna mubsiratan qalu hadha sihrun mubin yayin da ayoyin mu suka zo musu mubsiratan ay mudiatan wato mai haskakawa wajihatan mabayyaniya qalu sai suka ce hadha sihrun wannan sihiri ne mubinu ai bayyinin mabayyani ne zahirin wato mabayyani وجهدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وجهدوها sai suka yi inkarinta walam walam yaqiru ba su furci ba wato wato ba su furci ba ai lam yaqiru ba su furci ba wa kadu sai kana ta an busum amma hakikanin wato kawunan su sun yadda sun sakangance sun san da ita aiki ya kanu sun sakangance annaha cewa wannan mu'jizar da aka nuna to min inda lahi daga wajen Allah take to shikenan amma sai suka inkari zulma saboda zalunci wa uluwar ai takabburan da girman kai an imani ga buran imani bima ja bihi Musa da abinda wato annabi Musa ya so da ya zo da shi to rajiu da koma ya ilal jihadi bisa wato wannan musu gayya da suke yi fanzur ka duba ya Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam ka duba kai ba kana aqibatul mufsidina ya karshen mabandata ya kasance alfi alimtaha wacce ka sani min ihlakim daga halakar da su
ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين والله حقيقة من باوى جودة سليمان ابنه أنزا mun ba su ilmin ilmi bil qaba'i da hukunci bainan nasu tsakanin mutane wa man tsike tsaye da sanin wato fursun tsuntsu in fursu in tsuntsu ya magana to a nan Suleiman zai san me ya faɗa wato wa gairu zalika da wannan wannan wa qala sai suka faɗa shukran lillahi dan godiya ga Allah suka ce alhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah allazi faddala la wanda ya fifita mu bin nubuwati da annabta wa tashhilul jinn da hore mana aljinu da yi wa insu da mutane wa shayatin da shaytanu wato kuma ya fifita mu da wa'annan abubuwa ala tasirin suka fili min ibadihi daga bayan sa almu'mini na mu'mine eh ga sunan mu'minan ne ga sunan da yawa amma mu kuma ya fifita mu ya ba mu wa'annan abubuwa mun gode masa akwai dalili a cikin wannan abu safarar ilimi da kuma ɗaukakan ma'abuta ilimi yayin da suka gode bisa ilimi suka sanya shi ilimin shi ne ya zama a sashi na wannan falala da suka samu ba su yi izina da wannan abin da yake ba ilimin ba da abin da aka ba su na daga mulki wanda ba a ba wa wani wato wani irinsa ba wannan kuma kwaɗaitarwa ne ga malamai bisa su gode wa Allah ta'ala bisa abin da ya ba su na daga falalarsa kuma su yi ƙanƙan da kai su yi ƙudurce cewa su ko da an fifita su a bisa sili daga al'umma daga mutane ko to su ma haya za ka samu akwai fili kuma daga wasu mutanen an ta su a kansu wato akwai masani a birbishin kowane masani duk iliminsa akwai wanda yake gaba da kai wani mutum ya tambayi annabi ya tambayi manzana sallallahu alaihi wasallama wani ayyuka ne mafi fifi wani aiki ne wa'anne ayyuka ne suka fi ai suka fi fifi ko ga sauran ayyuka makalar sai maza Allah yake biki al'ilmu billahi ilimi da Allah da kuma fahimta a cikin addininsa ka san Allah kuma ka san addininsa makarrara hu ya maimaita tambayar manzo Allah kuma ya maimaita masa wannan amsar sai ya ce ya manzo Allah ni ina tambaye ka ne ga aiki kuma sai ka bani labari sai kuma ka yi min magana akan ilimi ka kala sai manzo Allah yake da shi wato innal ilma sannan dai ilimi wato wannan dai ilimi zai amfane ka daga kaɗan daga ilimi kalilul amal wato daga kaɗan daga aiki wato in kana da ilimi aiki ko kaɗan kai sai aikin ya amfane ka sannan dai jahilci wato wato yawan aiki ba zai amfane ka ba tare da jahilci idan wato mutum ya gyara zahirinsa da shari'a wato ya gyara kuma baɗininsa da ɗariƙa to wannan zai ya zamo yana shige da karɓar wato faranyan ilimi wanda aka ba wa annabawa da waliyai aka wato aka kuma fifita su da wannan abu sa muminan zamaninsu wannan fifiko wato sababi ne wato da ga karuwa wato godiya da wato yabo da godiya ga Allah ta'ala sanne cewa yabo wato gwagwadon wato abin da aka baka na kyauta da kuma kyauta dai muna gode wa Allah ta'ala a bisa wato alahi baye bayansa da ni'imominsa muna neman karuwar ilimi Allah ya kara mana ilimi muna roƙonsa Allah ya mana gamdakatar cikin wato hanyar nan ta haƙaƙewa da kuma tabbata a kan aiki na gari da kuma ilimi ne amfani wanda yake shi ne mai jankwafe wato son zuciya wato mai ijiye ga wato shahawace-shahawace wato shine ubangiji shine mai farala kuma mai yin ni'ima wanda yake alkabi wanda yake babba shine mai yawan baiwa ko mai yawan kwaranye shine mai jin kai alhamdulillah yake an ce annabi Sulaiman wato da aka bashi ai ko masa malaika aka yi aka ce ya tambaye shi da ilimi da sarauta da dukiya wanne yake so an za a bashi daya sai shi ya fi son ilimi da ya karbi ilimi sai aka bashi sarauta aka bashi dukiya aka bashi komai ga ilimin ga mulkin ga kuma dukiya kuma ga annabta eh duk aka hada masa yasa shehu Allah ya kara wa shehu Islam da ya yi littafi musamman akan ilimi tamfiratul alam fi annal ilma huwa al-imam eh wato tamfiratul alam fi annal ilma huwa al-imam ilimi shine jagora a komai in dai kana da ilimi to shikenan sai ka gode wa Allah zai haska maka hanyoyi wanda yake za ka samu rabauta a cike wato ya yi bayanai cewa dubi dai girman sahabban manzala sallallahu alaihi wasallam dubi matsayi irin na sayyidina abubakar wanda shine halifa ta farko shine wato masoyin manzo Allah na farko in za a yi maganar sahabbai shi za a fara faɗa bayan sa sai sayyidina umar bayan sa sai sayyidina usman shine na uku sayyidina ali ma shine na hudu a cikin alhulafa alhulafa rashidun kuma shine karami a cikin su a shekaru shi ne karami a cikin sa shekaru amma saboda manzala ya masa shaida da cewa malami ne yana da ilimi to dukkanin su ba za su yi wani abu sai sun neme shi ba abin da suke sai sun neme shi kuma idan sai na ali ya zo mazauni da tsanancin shekarunsa da kuma ga wato gaba da shi manya to da ya zo waje in za a yi magana duk sai an shiru sai an ji me ya ce tukun a duk mas'ala ta ilimi sai an ji me sai na ali abinda sai na ali ya tsaya a kai to akan sahabban da za su tsaya bayan auren manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abubakar dukkan da wani hukunci ya zo gaban sa sai ce a nemo sayyidina Ali ba zai hukunci ba sai sayyidina Ali ya zo sayyidina Ali ya zo ya ce ga liga kaza kaza kaza ne zaka ce ya ce ai kaza kaza kaza sai ya warware shikenan sai a tashi saboda sayyidina Ali manzo Allah da kansa ya masa shaida malami ya ce ana madinatul ilmi wa aliyun babuha Ali ne kofa ilimi haka ma zamanin sayyidina Umar idan mas'ala ta zo gaban sa to ba zai ce kowa sai a ce aje a nemo sayyidina ali in sayyidina ali ya zo yi bayani shi shikenan ya yanke magana haka na zamanin sayyidina usman akwai ƙarfiyoyi da yawa da suka faru a wannan zamanin to wannan ƙarfiyoyin da suka faru baki ɗayan su sayyidina ali ne sayyidina ali ne ya warware eh akwai wasu wasu kisoshi akwai kisoshin suna da yawa abin da ya faru tsakanin sahabbai da rigingimu da suka faru duk sayyidina ali ne ya zo ya warware akwai wata ran wata mata iska ce dai doguwa kan mace ta akan lokacin nan amma wata rana zamanin sayyidina abubakar Allah ya kara masa yarda sai rigima ta kaure tsakanin wasu mata guda biyu mata ne guda biyu suka haihu akwai shimfiɗa a baya amma tana da ɗan tsayi to ɗaya ta haifi mace ɗaya ta haifi namiji to sai ƴaƴan suka yi fice kowa sai ta ce namijin ne ɗanta aka kira unguwar masana wato masana irin wannan abubuwan sai suka ce ah to ya za a yi a ce ɗaya ɗaya mace biyu ta haife shi dole a cikin ku akwai wacce ta haifi wannan mace shi ke nan sai aka ranka ya to dama zamanin sai na abubakar ne halifa sai aka ranka ya aka tafi gurin sai na abubakar da aka je gurin sai na abubakar aka ce ya halifa ta rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ga rigima ka ji ka ji ka ji ga yadda aka yi amma ƴaƴan nan guda biyu ne aka haifa jirajirai ɗaya namiji ɗaya mace amma kowace a cikin waɗannan matan su suka haife su amma kowace ta ce namijin ta haifa sai na abokai ce ya baya a ce kowace ce a wannan wace ce ta haifi ai dole a samu a cikin ko ta haifi wannan kowace ce ta ce ai ta ba ita ta haifa ba yace ke me kika haifa sai ta nuna namiji kike ji da yace ke me kika haifa sai cikin ita ma ta nuna namiji sai ce aje a kira sai na ali to shi ne aka ji a kira sai na ali sai ce ga wata rigima ta samu kaji kaji kaji kaji kaji kaji ya za a warware yace akwai da za a warware yace to shike nan warware mana shike nan sai shigar da su daki yace ko wace su dan tsako nonon ta ko wace ta tsako ya duba ya daidai sai dora a cikin sai nono ɗaya ja ɗaya akan cikin nono ɗaya ja ɗaya sai ya fito gun sai na abokan sai ce ya ina ne wannan nonon da ya ja sai aka ce nonon wannan matan sai ce ita ce mai tsanamu ita kuma wacce aka ja nonon ta ita ce mai yamin sai sai na abokan ce Aliya wannan hukunci daga yana ya fito. Ya ce, daga Ƙur'ani ya fito. To, Ƙur'ani ya ce, ai Allah ya ce yin da kada mutum hajji ɗin ta yi. Ya ce, ai ba a gado kawai ba. Hatta a nauyin ciki ma matar da zai ce ciki da namiji. Ta fi nauyi a kan ciki da mace. Nauyin abin da jinjirin ma zai sha. namiji ya fi nauyin abin da macen take sha a nuna to wannan ɗaya ne daga cikin irin abubuwan da ya wani akwai rigima ta abin abin abusar lokacin da aka sauke gwamnan misira eh, da ya je ya rubuta takarda mu muna kisa shi abin abin abusar wanda za ma can mun san a lokacin da gadabla al'ummin ta sauka ya tafi ya yi inkari akan saukar da ta yi akan yadda wato muwafaka da sayi na umar ya yi akan ta mazala ya kore shi ya ce a kashe shi an gan shi bai musulunta ba su zamani da aka zo shi ma fatu makata a fatu makata cile sun an musulunta amma shi da ya zo a lokacin ya musulunta to shi ma da ya dawo mazala da ya zo shi abla bin abisar da ya zo mazala ya karɓe shi sai na usman ne ya kawo shi ya tuba ya kawo shi da ya taɓi tubansa sai shi to na karɓi tubansa amma kai ya shiga madina kai ya shigo madina shi ne ba manzala ya tsaura sai na abubakar yana halifa ya nemi izini ya zo madina sai na abubakar ce ni abinda manzala ya zo ni yayi ba ka ba madina sai na abubakar ya wafati sai ya umar ya zama halifa amirul mu'minin ya sake neman ya shigo madina sai na umar ya ce ba zai yi ba sai da sayyidina usman ya hau khilafa shi kenan shi sai masa izini ya shigo madina ya shigo madina akwai abubuwa ne da yawa sun faru wato mutum ne marubuci mutum ne wanda yake yana daga cikin masu rubuta wahayi zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amma yayi wannan zamiyar shi kenan kuma ya shiga wannan abin nan din kuma har yanzu dai aka karɓi tubansa a farko markata to rigima wata rigima da ta kaure shi ma lokacin da aka sauke a gwamnan misra da ta rikice to ba wanda ya warware ta sai sai na ali sai na ali shi sai na usman ya kira ce ga shi ya nuna masa wasu takardu da aka rubuta ya ce a wannan ba ta ka bace wani ita ma dai kisa ce doguwa ina jin mun taɓa yin taron ko eh ala ayi halin ilimi ilimi shine wato jagora ilimi shine komai in kana da ilimi to ka samu komai in ka rasa ilimi ka rasa komai duk duk abin da za ka yi to kai kokari ka samu karatu shi karatu ba a girma da shi ba a girma da shi ba a girma da shi wanda rana an ce imam yana cikin tafiya shi ke nan sai ga wani tsoho yana zaune wani shi da wani yaron sai na zaune yana karatu na alu an baki wajen sai sai ala ba maka ga wani makararre sai sai wannan ba makararre bane wannan bai makara ba an ce suna tafiya a wata ruwa aka ce sai wani shi kuma yana tsaye yana ta tsare shi sai su fita ga makararre na shi ne wannan makara amma wancan duk duk da shekarun sa bai makara shi ne gashi yana neman ya sani amma wancan da bai dai sanin ba to shi shi ne ya makara eh saboda haka lalle lalle ba tsaya wato mu tsaya neman ilimi mu tsaya karatu eh mu tsaya mu yi ilimi mu tsaya mu karatu yanzu idan mun lura da yake duk duniya an san ba abin da ba al'umma da za ta ci gaba sai da karatu ba al'umma da za ta ci gaba sai da karatu to ganin haka sai yasa ake dankwafa karatun kasashen mu saboda haka an haɗa baki da turawan mulkin mallaka da turai in dai kai talaka ne to ba za ka samu karatu ba shi kenan za a yi ta mallaka kai misali yanzu za ka ga duk makarantu da yake na al'umma sai ka je wani aji sai ka ga yaro ɗari biyu ka ga yaro ɗari biyu da hamsin ba kyakkyawan yanayi a ƙasa za su zauna wani ma akan bulo wani ma yaro ko yarinya za su makaranta da su jana za su babu wasu yanayin ma da za a yi karatun ma ka fahimta malami ɗaya an tara masa ɗalibi mai can a haji ya zai karanta da ya zai san halin da duk yaran nan suke amma fa duk wa'annan da kake gani wanda suke jagorancin babu ƴaƴansu irinsu a cikin wannan makaranta babu ƴaƴansu mu kuma al'ummar laifinmu har yanzu mun fi yarda da cewa ba za mu yi kanmu gata ba dole komai sai gwamnati ta yi mana ba zai yi ba kuma an riga an huce wannan zamani zamanin da muke da yan mutane da miliyan talatin arba'in lokacin gwamnati jagorori lokacin ana cikin wato wato da sauran wato imani gwamnati ta yi abin da ta amma a yanzu yanayin da muke ciki mun huce cewa yanzu a ce duk abu koman mu sai gwamnati ta yi mana ba zai yi ba gwamnati ba za ta iya ba saboda haka dole mu tsaya mu ne yawa zama mu tsaya mu ga ƴaƴan mu sun yi karatu mu tsaya mu ga ƴaƴan mu sun yi karatu idan baka tsaya ka ga ƴaƴanka sun karatu ba to wannan laifin ka ne laifin ka ne ba zai yi a ce komai za ka ce shi kenan ka zura hannu in gari ya waye kawai sai dai ka tura yaron ka shi kenan ya tafi makaranta me yayi me yayi ya dawo gida kai dai ya bar gidanka ba ruwanka wannan kuskure ne yasa wato yadda muke tafiyar nan shi yasa kwanakin ba muke magana da wasu hatta harkar sharan nan hatta harkar shara din nan za a zo a rika zile shara sai gwamnati ta zo ta kwashe magana ta gaskiya duk kasashen duniya yanzu ba a haka sai mu ne anan muke yi yanzu ni yanzu tasowa ta daga masar tun 1983 na baro masar ta zo shekara 30 35 kenan to ko a lokacin ma da muke masar ba ruwan gwamnati da shara duk inda kake duk lungun da kake duk gidan da kake akwai kamfanin da yake kwashe maka shara kullun za su zo gidanka su kwashi shara wata kuma za ka ba su abin da za ka ba su ba ruwan gwamnati da wata shara su kuma saboda in sun kwashi shara suna amfani da ita akwai abubuwa da ake da ita za ka ga abin da za ka biya kuɗin kwashi sharar bai kai ya kawo ba ba wani nauyi ne da shi ba lokacin mu muna ɗalibai duk za mu iya biya amma duk irin wannan yanayin yanzu rashin ci gaba ne da muna da ilimi mutanenmu sun waye duk da an gama da irin wannan da irin rayuwar da muke kamar wato muna rayuwa kamar bumuta inda muka dosa mutum ya fito shara da gidansa ya samu kwata ya zuba duk wannan ambaliyar da ake yi kwata za a zo shi kenan ka ko kuma ka taro faffaffaf sai ka jefa ta a cikin kwata kwatan nan ta kace ta makocinka ce ta yan unguwarka ce ta mutanen garin ku ba fa ta kace ka kaɗai ba saboda haka ba mai hukan mu adalci ba mai hukan mu adalci shi yasa idan lokacin wani abu ya taho in aka samu wata annoba in ka bi ta a hankali a hankali sai ga muna da laifi mu da kan muna da laifi kamata yayi in an ce gwamnati ta ce ga inda za a zuba shara ka je gurin ka zuba shara ka je can ka zuba amma ba a ce hanyar ruwa na ci hanyar shara ba wannan ba daidai ba ne shi yasa da zarar ruwa ya zo sai ka ga yayi barna mu ko mu ka janyo mu ne mu ne sababi ba abin da zai yi ba sababi an ce an san kaddara tana nan amma da sababi take faduwa ko eh akwai akwai kaddara an san kaddara muna magana kaddara wato kaddara akwai akwai mutlaka akwai muqayyada ko akwai mutlaka akwai muqayyada eh ita muqayyada cewa ta kaddara Allah ce kaddara ce ruwa in zo rushe gidaje amma da sharadi an toshe in an toshe masa hanya kaga kaddara ce rushe gidajen kai amma mu'allaka ce da toshe hanyar ruwa idan ka toshe hanyar ruwa shikenan sai sai sai kwashi gidanka ka zo ka janyo yan wa lalle lalle ne tunani ni tunani je na fara magana akan shanin harkar tarbiyya ba mu da tarbiyya ƴaƴan mu wani irin zamani muka sai gama wani zubin uba kamar tsoron ƴaƴan sa yake kamar tsoron ƴaƴan sa yake su kuma ƴaƴan ba sa tuna waɗannan iyayen su ko kuma wannan uban su ne su nemi albarka duk abin da zaka samu in Allah bai masa albarka bai da amfani bai da amfani ko menene su iyaye su tsaya domin mun ji hadisin nan jiya wanda manzo Allah ke cewa kullukum ra'in ko yana nan a cikin Buhari kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati kowan ku mai kiwo ne kuma ranar alkiyama za a tambaye shi ƴaƴan da Allah ya baka ya kai ka tarbiyance su idan baka ba su tarbiyya ingantacciya ba suka lalace ranar alkiyama kana da laifi kana da laifi kai ne sababi ubangiji ya ce ka raine su ka raini iyalinka sai kaga yaro an haife shi ya tasa har ya girma bai san ba a san ma ina yake cin abinci ba ina zai ce shi abinci uba bai sani ba ko kuma uba ya zo ya shiga gida shi kenan da ya shiga gida sai ya tura kofa waye a gidan nasu ƴaƴansu sun dawo ba su dawo ba ba ruwan yan uwa za mu rayu a haka muna son mu ci gaba yadda muke jin kasashen duniya an ci gaba an yi abubuwa na zamani da shi kowa ya ci gaba amma mu kullum bayan yake shi dole mu yi kan mu faɗa kan mu ɗauki cewa wannan ne zai zo gyara mu sannan a zo masallan misali yana daga cikin illan a zo shi kenan siyasa a kada gangar siyasa shi kenan a zo zaɓe wai kiri-kiri wai saurayi da girmansa da hankalinsa wai ya ɗau ganye ya sa aljihu shi na siyarwa ne wai shi na siyarwa ne kuma siyar da shi siyar da kansa zai ɗari biyu shi za a bashi kawai zai jefa ƙuri'a waye jefa waye jefa bai sani ba shin wanda ka zaɓa zai gyara al'umma zai kare addini eh yana da kishin jama'an nan zai zai kare addinin musulunci zai kare maslahan musulmai ba ka sani ba ko kuma a zaɓi mutum a ji kenan ana zaɓa ya ci shi kenan sai a je a tare a ofis ɗinsa kullum ana ce wannan ya ce haihuwa aka yi masa wannan ya ce katangarsa wannan ya ce kwace masa za a yi wannan ya ce wa shi kenan to yanzu ma rayu ma ta tafiya a haka ba zai rayuwa ba za ta yi a haka ba jama'a mun san abin da yawa mun san kuma wato abin yayi nisa amma dole in lokaci ya zo irin aka samu dama a faɗa eh me yawa ce Allah ya sa wasu su ji eh in Allah ya sa wasu ko mutum ɗaya ko biyu suka ɗauki abin da aka faɗa suka yi amfani da shi ai kaga an samu lada amma sai mun gyara sai mun hattara sosai sai mun sai mun sai mun nutsu jama'a to bismillah وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين warisa Suleiman Dawuda annabi Suleiman ya gaji Dawuda ai ya gaji annabi wata annabta wal ilmi da ilimi dole baki auladihi banda sauran ƴaƴansa wato annabi Dawuda yana da ƴaƴa eh a cikin ƴaƴan wanda ya gaje shi shine annabi Suleiman shi ya gaje shi amma sauran ƴaƴan ba su gaje shi ba ya gaje shi a annabta ya gaje shi a ilimi wato amma banda sauran ƴaƴan ba gida wa qala alhamdulillah wa qala وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين shi kenan annabi Sulaimanu wato ya gaji babansa Dawuda ya gaji annabta da ilimi banda sauran ƴaƴansa wa qala yace ya ayyuhan nas ya ku dai mutane in ji annabi Sulaimanu kenan ullimna man tika dai an saunar da mu wato kurshin tsuntsu ai fahama aswati fahimta wato sautin tsuntsu in dai tsuntsu zai bude baki ya kara to mun san me ya faɗa wa utina min kulli shay'in an ba mu daga kowane abu tutahul anbiya da ake ba annabawa shi wal muluku da masu mulki inna hadha al muta san dai wannan abun baya wannan da huwal fadl mubin shine wato falla cikin mabayyan ya albayyin mabayyan ya azayat mabayyan ya وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنود an tara wa annabi Sulaiman rundunarsa min aljin daga aljanu wal insu da mutane wa tsayar da tsuntsaye fi masirin cikin wata tafiya da hutasa fahum yuzuuna su dai ana tara su kuma saƙona sannan sai a kora su حتى إذا أتوا على واد النمل قالت النملة قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يعقمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشكرون hatta idza alawa hatta idza atau alawa nan haya inda suka zo wajin turuwa wannan wajin huwa bi daifi shi a daifa yake au bi sham ko kuma a sham yake wato namluhu turuwansa sigarun kanana ne au kibarun ko kuma manya qalat namlatun da suka zo wannan waje sai wata turuwa tace ita ce malikatun naml ita ce sarkin tururuwan baki daya wa qaddara abdin da sulaimana hakika kuma alhalin tagarin dinar wato sulaiman tace ya yi wannan namlu ya ko tururai udkhulu masakinakum ku shiga gidajen ku la ya haɗu manna kuma Sulaiman wa zunubi kan Sulaiman da rundunar su zo su kakkarya ku hum la yasununa su ba sa hasashe ba su sani ba in za su wuce saboda ba ku da wani girman da za su iya ganewa shikenan sai su kakkarya ku nujilan naml an zaukar da tururuwa manzilatul uqala ya masaukin wato masu hankali fil hidaba a cikin zance bi hidabiyin da zancen su so كان مؤثر سليمان rundunar rundunar Sulaiman ta zamo حين أتت وأسفهم a wato farsashi ɗari ne نعم خمسة وعشرون منها mi'atu farsahin fi mi'atu farsahin wato farsahi ɗari ne wato cikin farsahi ɗari نعم eh hamsatin wa ishirun min ha farsahi ishirin da biyar nata للإنس na mutane خمسة وعشرون للجن farsahi ishirin da biyar kuma na aljanu وخمسة وعشرون للوفود wato ham- wato farsahi ishirin da biyar kuma na namun dawa وخمسة وعشرون للطير wato wato farsahi kuma ishirin da biyar na tsuntsaye
والفرسخ wal farsahu abinda ake cewa farsahi اثنا عشر ألف خطوة wato taki wato dubu goma sha biyu ta ƙa wato taki dubu goma sha biyu shi ne farfashi ɗaya نعم والبريد to baridi kuma burji kuma نعم ثمانية un وأربعون alfa hatsuwar wato samaniyatun wa arba'un alfa hatsuwatun wato ta ƙa wato dubu arba'in da takwas shi ne farfashi لأنه أربع فرات domin shi wato shi kuma shi ne wato shi kuma shi ne farfashi guda hudu sai ka haɗa farfashi hudu ko نعم Mm.
فجملة ذلك jumlar zalika wannan خمسة وعشرون بريدا wato ya zama burji ishirin da biyar نعم وكيلا wakili wani ƙaunar aka ce نسجة الجن wato rasu da turjin aljamin ne suka saƙa suka saƙa masa وفاء wato shimfiɗa ta
وذهب dinari وحرير da alhariri فرسخا shi farsahi farsahi cikin farsahi وكان يوضع كرسيه wato suleiman ya zama yana ajiye kujerar mulkinsa في وسطه a tsakiyar wannan shimfiɗar نعم ويقعد حوله كرات wa الذهب ya ƙudu haulahu duk sai su zauna a gefensa garaji min zahabi ko كرات الذهب wato wato wato wato kujerun dinari والفضة da na azurfa ويقطع الأنبياء على على كرات الذهب wato sai annaba su zauna alakara su har suka kujerun dinari والعلماء malamai kuma على كرات الفضة akwai akan kujerun azurfa والناس حوله mutane kuma suna kewaye da su والجن والشياطين haulan nasu aljanu kuma da shaidanu su kuma su kewaye mutane والوقوف حوله wato namun da wasu kuma su kewaye wato aljanu da shaidanu وتذله الطير wato tsuntsaye kuma su yi masa inuwa وأجنحتها da fuka-fukanta tana ta kalin jamsu har dai wato rana ba za ta iya wato hawa kansa ba وكان له ألف بيت yana da wato ɗaki dubu من قوارير na ƙarau على الخشب a wato bisa katako ناصية ثلاثمائة nanku hatin akwai matar aure ɗari uku يعني هرة yana nufin ƙya وسبعمائة suriyat- suriyatin wato wato da sadaka kuma ɗari bakwai matansa dubu annabi Sulaiman Mhm.
فيأمر الريح wato sai umarci an riha iska عاصفة wato take mai ƙarfi وترتجئه fatarfa'uhu sai ta ɗaga shi ثم يأمر raha'a sanin sai kuma ya umarci iska ya umarci iska wacce ke tattausa فيسير به shike nan sai ta tafi da shi وأظله إليه wato Allah ya yi wahayi zuwa gare shi وهو يسير بين السماء shi yana cikin tafiya tsakanin sama da ƙasa أني قد زدت ni wato ni na ƙara fi mulkika a cikin mulkinka إنه لا يتكلم أحد من الخلائق cewa ba ɗaya daga halitta da zai magana da wani abu إلا جاءت الريح sai dai wato iska ta zo wa asabarar ka wato ta baka labari da shi نعم وروى كعب الأخبار kabul ahbari ya ba da labari قال kala ya ce قال سليمان annabi suleiman ya zamo لا ركب idan ya yi hawa حمل أهل wato ahalahu ko أهله نعم sai ya ɗauki iyalinsa wa وقدمه khadamahu وقدمه da khadimansa wa hasamahu da barorinsa نعم وقد وقد اتخذ maɗabiha ya riƙi wato maɗabiha wato wato tukwanen abinci ومخابز da gurin wato yin wato gurasa tanderu تنانير الحديد wato akwai wato wato akwai tanderu na ƙarfe wato tukwanen ƙarfe والقدور الحزان wato wato da kuma wato akwai tukwane akwai tanderu na karfe da kuma wato tukwane na karfe na mai masu manya dai نعم نعم تسوق كل كدر wato tasa'u ne تسوق كل كدر wato da ta ukulla kidirin a sayotun minal ibili goma daga raƙumi ne yake isa cikin kowace tukunya ɗaya tukunya ɗaya na maniyan ta raƙumi goma Eh.
فيسبق الطباخون masu yi wato dafa abinci su dafa ويقبض الخباز wato masu buga gurasa kuma su buga gurasa بين السماء shi والأرض yana tafiya duk wannan ana yi ne yana tafiya tsakanin sama da ƙasa واتخذ ميادين ya riki fage للدواب na dabbobi تجري بين يديه fasassan tana gudana bayanai zai gaba gare shi والريح تهوي به wato iska kuma tana tafiya da shi نعم فص- فصار يريد اليمن fasara min istahara ya tafi daga istahara yuridu yaman yana nufin yaman وصلت على مدينة رسول sai ya shige da madinan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama وقال wato sai ya ce هذه دار الهجرة hijratu nabiyin wannan gidan hijira annabi ne في آخر da zai الزمان zama a ƙar- da zai zo ƙarshen zamani طوبى لمن آمن به farin ciki ya tabbata ga wanda ya imani da shi طوبى لمن اتبعه farin ciki ya tabbata ga wanda ya bi shi ولما وصل مكة yayin da ya je maka رأى حول البيت baita aslaman sai ga gumaga wato a gefen daki duk gumaka sun kewaye daki su gudu ana bauta mata وجاوزه سليمان sai Suleiman ya huce daki bai tsaya ba فلما جاوزه yayin da Suleiman ya huce dakin bai tsaya ba بكى البيت sai daki ya yi kuka فأوحى الله إليه sai Allah ya wahayi zuwa ga daki ما يدرك ma yurki ka me yake sa ka kuka قال يا ربي yace ya ubangiji أمكاني هذا abinda abamkani abinda yasa ni kuka هذا نبي wannan annabi ne wannan annabi ne daga annabawanka ومعه قوم wato akwai mutane tare da shi من أوليائه daga waliyanka مروا علي sun sun shuɗe da ni walam yusallu in bi ولم يهبطوا wato ba su sauka ba ولم يصلوا إن ba su yi sallah a wajena ba أصنام تعبد ga kuma to ako ga kuma kuma kan ana bauta mata a gefe na ba kai ake bautawa ba فأوحى الله إليه sai Allah ya waye zuwa gare shi
لا تبكي la tabki kakkai kuka فإني سوف أملأ uka wujuwa yanzu sannan zan cika ka da fusaku سجدا masu sajada
وأنزل فيك zan saukar da qur'ani a cikin ga sabo zan aiko annabi daga gare ka a ƙarshen zamani ya yi shi ne mafi soyuwa annabawa ilayin anbiya ai shi ne mafi soyuwa annabawa na gare ni ummaran ummaran zan sanya maka wato masu rayawa daga halitta ta ba su zo su ta raya wajen inda kake za su rika bauta mu zan faranta musu farilla wato da za su rika turowa zuwa gare ka irin wato irin koro wannan ta mikiya zuwa ga wato shekarta wai hinnuna ne su rika yin shauki ilaika zuwa gare ka irin shauƙin nan na taguwa zuwa ɗanta da kuma wato shauƙin nan na wato tattaba zuwa ga kwanta zan tsarkake ka daga gumaka da gumaka ne da waje dan kuma mula Suleiman shi ke na Suleiman ya shuɗe ya wuce zan nan da shi ne ya ta kusa ne Allah wala Allah ka zana kai sai mu kuma ka sun Allah shi ke sa amin wannan zan shi insha Allah shi ke sa Allah ta adin shi amin Allah sai mala ba su lafiya amin Allah ya ganta alamin jin majalla ga wasu amin sanan da wala ba mu lafiya Allah ba mu da din da mushi ne shi duniya Allah shi ke sa amin sanan mallan shi ne sa Allah shi ne sai kuma ne zan Allah ya masa amin da ko ne ma da Allah ya masa ba ta bin da wannan sanan ne Allah mana wannan amin kuma Allah mana wannan fatiha salatu fatiha da salatu الفاتح فاتحة